أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin ikon ubangiji Allah subhanahu wataala zamu ci gaba da karatun wannan littafi na Alfiyat ibn Malik a inda zamu tashi juz'i na biyu ko juz'i na biyu na'am okay to muna inna wa akhawati hani
muna walfili illa kuna sifar hada hmm tufili a jami'ar
to wal fi'lu illam taku illam yakuna sikhan fala tulfihi galiban bi in dhi musi musi musala to mun ji inna akan yi takhfifinta a zo da ita babu shadda to galibi ɗabi'a idan aka yi takfifin inna to fi'ilin da ke zuwa gabanta za ga fi'ili ne nasikh ma'ana za ga galibi annawasikh su sukan zo mata idan aka yi takfifin inna kaman kana kaman kada kaman wajada da sauransu kun gane ko kaman wa in kanat lakabiratun illa alal ladina hadallah ai wa innahu kana ni wa in yakadu alladhina kafaru kaga in ga yakadu to ita wancan nan ana ce mata in mukhaffafa min athqila karatunmu na qatarun na dada ko in mukhaffafa min athqila to galibi idan in tazo idan aka yi takfifinta to abinda kan zo gabanta shine ɗaya daga cikin af'alu kana wa akhwatuha ko kuma abin nan af'alul kulubi ko makamancin wannan to su ne za ga sukan zo a gabanta hadda zanna wa akhwatuha wa in kanat lakabiratun illa lil ladina hadallah yana da karanci a kaga wai an samu wani fi'ili ba ɗaya daga cikin annawasik gabaninta ba ma'ana irin su kana wa aka wato ha kada wa aka wato ha zanna wa aka wato ha da abalul kulub da sauransu da haka da wuya ne a ce su zo a gaban in mukhaffafa min thaqila okay kaga in al mukhaffafa min thaqila ba wai irin waɗannan af'al din bane na kisa yana da karanci kaga wani fi'ili ya zo a gabanta kumbancin nan ko shi ne ibn maliki ke cewa wal fi'ilu kaga fi'ili illam yaku nasikhan idan ba fi'ili ne nasik ba bai zama nasik ba to wala falatul fihi ita in mukhaffafa min thaqila bata zuwa gabanin sa galibi to falatul fihi galiban to karka hada shi da galibi karka hada shi da bi in da in zi wacan nan musala abin sadarwa wato abin da ke son ya nuna maka mafi yawanci a cikin larabci in ka ga ba fi'ilin kana wa akhwatuha zanna wa akhwatuha af'alul qulub idan irin su irin su in ka ga ba su bane a gaban in mukhaffafa min thaqila to karka hada shi da in mukhaffafa min thaqila ba babin ba babin su bane bari mu gani kaga Allah ke cewa wa in kanat lakabiratun illa alal ladina hadallah wa in kanat lakabiratan ku dai ha gani yanda yake wato yanda yake wajen ma'ana wa innahu kanat yanda sha'anin yake yanda al'amarin yake lalle ita sallah ta kasance to kun ga nan wa inhu innan mukhaffafa ce min thaqila mukhaffafa min thaqila so idan ka ga galibi idan ka ga wani fi'ili ya zo a gaban in mukhaffafa min thaqila okay in afwan baka ga fi'ili bane daga cikin nawasif to karka hada shi da mene in mukhaffafa min thaqila shine galibi in aka sami in mukhaffafa min thaqila to gaban ta kawai sai a sami ne alafalun nasikha kawai in ka gaba fi'ili ne nasir ba ba ɗaya daga cikin adwatu kana bane akawatu kana bane zanna bane da sauransu ba to karka hada shi da in wancan nan shine wal fi'lu kaga shi fi'ili in lam yakun nasikhan idan ba bai zama fi'ili nasikh bane ba shi daga ɗaya daga cikin kana wa akhawatuha in ba shi bane yazo a gaban in to falatul fihi galiban to galibi karka hada shi da in mukhaffafa min thaqila wacan nan bi in hadhihi musala abin sadarwa ka gani Allah ya ce wa in wajadna aktharuhum lafasikin kaga wajen nan in ce mukaffafa min thaqila kaga wajada bayan da daga cikin abalul quluba kun ban shi wannan ko to yana da karanci a samu wani fi'ili ba nawasikh a gaban in mukaffafa min thaqila ba to amma an ji larabawa sun ce wa in yazinuka in yazinuka lanafsuka wa in yashinuka lahiba lahiba haka ne ko hmm? lahiya ko to kun gani wa in yazinuka to kun ga wannan zana yazinu ko to yanzu wannan ɗaya daga cikin afa'al nawasik ne ba ɗaya daga cikin nawasik bane zana kun bancen nan ko to an ji larabawa sun faɗi wannan watan an ga kaɗan ne aka samu wani fi'ili wanda ba nasik ba da aka same shi ya zuwa gaban in mukhaffafa min thaqila gashi nan ma an ji in kanna'ata katiban la sautan in kanna'ata ka gani in kanna'ata to ku duba da kuke da kyau gani wancan ne in mukhaffafa mana thaqila to amma a gabanta an sami nasu fili nasu kaga ba shi ne sannan an ji malam akhfash ya ba da halassin cewan in kama la'ana in kama la'ana ya ce ya halista ai wa inna hukama ne wa in hukama ai wa inna hukama sai aka yi takfifin inna ɗin ko? ya fita? ina dan da ya sa ce bi musa da ya ce fa'in da bi musa da eh wato ba na abin da ke nufi falatul fihi galiban bi'in hazihi idan kaga fi'ili ne ba nasik ba ya zo a gaban in to mafi yawanci kaka hada shi da wancan nan kaka hada shi da in mukhaffafa min thaqila musala abin sadarwa takmila ce takmila ce wa in tukhaffaf an wa in tukhaffaf anna fasmu hastakan wal khabar ja'al jumlatan min ba'di an idan ka ce alimtu an zaidun ka'imun asalin shi anna zaidan ne anna zaidan to sai aka yi takfifin inna anna din sai aka ce an mun fahimci wannan ko sai aka ce mene sai aka ce an to in kun lura da kyau a bayan an yi takfifinta zaidun shine sai aka zo da shi da rafa'a wa khaffafat inna wa qalla al-amalu ko to yanzu ina ismi inna to in idan aka yi takfifinta to sai ka ce isminta ضمير مستتر وهو ضمير شأني ضمير مستتر محذوف كو سيكا قدر شي أي أنه علمت أنه زيد قائم كونغ زيد قائم أنا شيني خبر انت خبر ناتا kun fahimci wannan ko to wannan dhamiru sha'ani din shine mene ismuha mahazuf so idan aka yi takfifin inna to isminta yakan zama lamiri ne mahazuf shine wa in tukhaffaf an anna idan aka yi takfifin anna to fasmuha istakan sai ka ce fastakanna fastakanna ismuha isminta zai boyi ne kawai ma zai zama lamiri ne mustatir to ina khabarin wal khabara ja'al sai ka ce waje alil khabara kuma ka sanya ta khabarinta jumlatan ya zama jumla ce min ba'di an a gaban an din alimtu an zaidun qa'imun ay alimtu anhu zaidun qa'imun so kaga zaidun qa'imun shine khabar nata jumlar da ke gaba shine mene shine khabarinta وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي لو تنفيس أو لو وك- وقليل ذكر لو هذا شما نكرتم لنا أبنا نازو تو إن يكن فعلا ولم يكن دعاء wa in yakun fi'ilin idan aka yi takhfifin inna gabanta sai aka samu fi'ili na ok kana son kai installing ne a akwai misal ne za su turo na
mu gani
misal ɗin ya fi shigo a tsirin misal ɗin ya kamata ya shigo na'am
in ya fi tsiri tsirai a iya nisan a wani mujiya a'a abubuwan ne suka yi yawa akwai messages ne da yawa a ciki shi ya sa kaga a wannan wannan din bai yi ba to ka gashi gashi yanzu ya shigo ne ya shigo
afuwan insha Allah ta'ala
wannan zai karatu sai na
ko mun gama su da suna gani na gaske abin da ke sa
insha Allah ina jin kaji ta tsaya aiko to ko ta sake ma insha Allah subhanahu wa ta'ala ya cika ne message abin nan to wa in yakun fi'lan idan aka yi takfifin inna anna ta zama khaffafa kun gane ko to idan khabarinta ya zama jumla ce ismiya to bai bukatan a rabe shi tsakanin shirme ne da in din ku duba an din alimtu an zaidun ka'imun zaidun ka'imun ba shine khabarinta ba jumla ce wace iri zaidun ka'imun ismiya ko to kaga ai babu wani shamaki tsakankanin an din da zaidun ko zaidun ka'imun ko to idan ku ya zama jumla ce fi'iliya a idan ku ana son a yi sai dai ana son a kore to sannan sai a zo da nafi sai a zo da nafi kaman wa an wa an la ilaha illa huwa ai wa annahu wa anhu la ilaha illa huwa ne wannan an din mukhaffaci min thaqila amma ko idan aka samu jumla fi'iliya a gabanta jumla fi'iliya a gabanta to ko dai fi'ilin ya zanto da ke gaban an ɗin fili mun mutasarrif ko kuma ba mutasarrif ba to idan ya zanto fili ne ba jami'id ba mutasarrif ba to wannan ba za a rabe tsakankaninta ba ba a bukatan wani fasil da zai rabe tsakankaninta kan misali wa an laysa lil insani illa ma sa'a idan muka duba da kyau nan وأن ليس للإنسان إلا ما سعى بقى أن بقى تنبى أن مخففة من الثقيلة كنائنا mun ganta ko to ku lura da kyau laisu nan wannan wani irin fi'ili ne jamid ne wa wannan shine khabarinta ba khabarinta ko to ku duba da kyau nan jumla ce musaddara bi mene bi fi'ilin jamid ko to an rabe tsakankanin inna din da wannan to shine idan aka samu fi'ili aka samu fi'ili a gabanta jamid to ba bukatan fasil haka na mayan aka samu jumla ismiya ba bukatan wani abu ya rabe da ita in ku aka samu fi'ili ne mu'rabi ba kuma du'a'i bane ba kuma addu'a bane to shi wannan ya hataju ila fasil sai sai an rabe tsakankanin mene an da da da da, da shi shine ma'ana wa in waqa'a khabara khabaruha jumlatan fi'liyatan imma an yakuna al-fi'l mutasarrifan ko da filin ya tazanto mutasarrif au gairu mutasarrif ko ba mutasarrif ba fa in kana gairu mutasarrif lam yu'ta bi fasili idan fi'ili ne wanda yake jamid to ba bukatun fasili nahu qawlihi ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a ko wa qawluhu wa an asa an yakuna qad iktaraba ajaluhum kaga asanan fili ne jamid ko wa in kana mutasarrifan to idan mutasarrif ne fala yakhlu bai taba wofintuwa face imma an yakuna du'an ko dai zamto du'ai aula ko kuma ba addu'a ba fa in kana du'an lam yusal idan du'ai ne ba za a rabe ba ka qawlihi ta'ala wal khamisata an ghadiba Allahu alaiha wannan sigan addu'a ne ai na biyar kuma zai hada da cewa Allah ya yi fushi da ita fi qira'atu man qara'a ghadiba bi sigatil madhi har mai har mai yani ko da Abubakar Shuba wa in lam yakun du'a fa qala qaumi idan ba addu'a bane waɗansu malaman sun ce yajibu an yufsala bainahuma illa qalil ya ya wajaba arabi tsakankanin an din da fi'ilin da ke gaban tunda ba ba addu'a bane wa qala firqa minhum al musannif waɗansu kuma daga cikin daga cikin malamai ibn malik yana daga cikin su sun ce yajuzul faslu wa tarkuhu ya halasta a rabe ya halasta kuma a bar shi wal ahsanul faslu amma mafi kyau shine a rabe wal fasilu ahadu a- a- arba'ati ashya fasil din shine ɗaya daga cikin ababe guda hudu ga sanin cikin baiti wa in yakun fi'ilan idan ya zama abin da ke gaban an din makafafa min thaqila idan ya zama fi'ili ne walam yakun du'a amma ba addu'a ba walam yakun tasrifuhu mumtani abai zanti kuma an hana tasrifin fi'ilin ba fal ahsanul fasl bi qad mafi kyau shine a rabe tsakankanin an din da jimla khabarin ta wanda fara da fi'ili mutasarrif ba addu'a ba a rabe da qad aw nafin ko kuma ne nafi aw tanfisin ko kuma sinun harfi tanfis alima an sai kunu ko aulau ko kuma lau wa qalilun zikru lau amma kuma kadan ne a kawo lau din a gaba to misalin da yace mana baya fal ahsanu al fasl bi qad mafi kyau shine a rabe da qad kamar fadan Allah madaukakin sarki wa na'lamu an qad sadaqatana wa na'lamu anhu qad sadaqatana musan cewa lalle yanda shi al'amarin yake ka gaskata mu nabi kuma su da sai yace mana au nafin ko au nafin ko kuma ya zanto an samu adatu nafin ya rabe shine misali afala ya rauna Allah yarji'u ilaihim Allah yarji'u ilaihim qawlan wala milkun lahum darra wala naf'a ka gani afala ya rauna Allah ba ga adatu nafin ba ta rabe tsakankanin jimlar yarji'u wanda ta fara da fili mutasarrif da kuma an gashi na ayi hasabul insanu allan najma izama kaga an sai aka ce lan ayi hasabul insanu allam yarahu ahad kun fahimci nan ko to kaga na arabi da nafi au tanfisin ko kuma arabi da harfu tanfis kaman saufa kaman sinun alima an sayakunu minkum marda gashi na arabi ta da, da, da sinun tsakanin fi an mukafafa mila faƙila da kuma mene sai ya kunu filin mudari'in sai aka rabe tsakankanin su da mene sinun inda kuma aka hau saufa ga wani baiti nan wa'alam fi'ilul mar'i yanfa'uhu wa'alam na na'am wa'alam fa'ilmul mar'i yanfa'uhu an saufa ya'ati kullu ma kudira gashi nan anhu saufa yati kaga nan mukhaffafa min thaqila sai aka rubuta tsakankanin ta da mene filin yati mutasarrif da saufa kun fahimci wannan ko masha Allah aw law ko kuma arabe da law ko kuma arabe da law amma zuwa da law din qalilun ne fil arabiya kaman fadan Allah madaukakin sarki wa allaw istaqamu ala tariqati ay wa anhu yanda sha'ani yake law istaqamu ala tariqati kagani awalam yahdi lil ladina yarithuna al ardu min ba'di maut min ba'di ahliha allaw nasha'u kaga sai an samu launin ko an rabe tsakanin an da nasha'u fili mutasarrif to wa qalilun zikru law wa zikru law qalilun zuwa da laudin kadan ne وخففت كأن أيضا فنوي منصوب منصوبها وثابتا أيضا روي إذا أك شارع عن إذا أك تخفيف عن تو اسم انت زي زما ضمير الشأن ني ضمير ني محذوف تو خبر انت زي يا زما جملة اسمية مثالي كمان كتير مني ok afwan idan aka yi takfifin ka'an ka'an wa kuffifat ka'an kenan ko to idan aka yi takfifin ka'an ita ma isminta zai zama lamiri ne mahzuf to kuma gabanta khabarinta isminta zai zama lamiri ne mahzuf gabanta kuma khabarinta sai ya zama ne sai ya zama jumla ce ko dai ta zanto ta fara da isuna wato jumla ismiya ka misali fadin Allah madaukin sarki ka an lam tagna bil amsi ka an lam ba ce ka annahu lam tagna ba ka anhu lam tagna ko sai aka ce ka an lam to na akwai an yi takfifin an anan ka anna sai ka ce mukhaffafa min thaqila lamirin tahu an share shi anan sai aka sami mene lam tagna bil amsi aka sami jumla afwan ka an zaidun qa'imun jumla ismiya na na fado to kan jumla ismiya nan ka an zaidun qa'imun kaga ka an hu zaidun qa'imun ne ai mun fahimci wannan ko ko kuma a samu jumla fi'iliya musaddara bil lam wanda ta fara da lam ka an lam tagna bil amsi ko kuma musaddara bi musaddara bi bi qad kaman mawaki na cewa afidat tarahul ghaira annadika bana lamma tazulbil halina wa an waka an kadi mali shaidinmu waka an kadi to shine abai take cewa wa khuffifat ka an ita ma ka anna ana takhfifinta aidan kamar yadda ake takhfifin anna da inna fanwi mansubuha sunanta zai zama mansubi ne ko to sai an yace shi warwiya sabitan aidan kai an marwaito ana tabbatar da shi ma ka gani ana iya kawo shi ka gani kaman ka ce ka an ka an zaidun ka'imun ka'an zaidun ka'imun kun ga gata nan ko wannan shine khabarinta to ina isminta mahzuf shine wa khuffifat ka'anna ka'anna wasmuha وخففت كأن أيضا فنوي yauwa wa kufifat ka anna aidan fannuwi mansubu hako ehem wa qadi
وروي ثابت yauwa wa sabitan aidan ruwi amma rawaito cewa za a iya tabbatar da shi ko saboda haka za ka iya cewa ka anhu ai mu kafafa ce mini sakila ka anhu zaidun ka'imun diyayi ka an huzaidun ka'imu mun fahimci wannan ko wannan shine baitin karke ko to alhamdulillah mun gode ma Allah gashi Allah ya kamu a rabin baiti a rabin juz'in farko na ibn aqil so idan Allah subhanahu ta'ala ya kai mu zamu tashi a farkon juz'i na biyu wanda ke shi kuma ya fara ni da la allati linafil jinsi insha Allah ta'ala muna godiya ga ubangiji Allah Allah shine ya kama wani lokaci ba mu ba to abinda Allah ya bamu iko makaranta dai Allah ya bamu ladan wanda ne kuskure Allah ya fitar da mu kuskure ne ba mu kun gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik